أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم علمنا ما جهلنا وفهمنا ما علمنا وزدنا علما وتقا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan rana ta 23 ga watan Ramadan na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam 1446 wanda shi ya daidai da 23 ga watan uku na wannan shekara ta 2025 a jiya mun so karatu a farkon suratul al-ma'ida suratul ma'ida surar kafaki ne na ko kafaki na kasa faɗa kafaki wato tarin abinci ne fa tarin abinci an ambaci surar da da sunan abinda bani isra'ila ta roƙi annabi isa ya kawo musu cewa ya roƙi Allah hal ya taɗi rabbuka an yi nazila alaina ma'idatan minas sama ainihin abin surai sunan ke wato ya kawo musu garo na abinci iri-iri na har ya ce musu ƙalar taɓullah a in kuntum mumini ya ce ku ji tsoron Allah sai kuma Allah ya ce musu fa in ba aka saukar da wannan abinci kamar ya kurba adu minkum to wanda duk ya kafirce ban haka to shikenan magana ta kare to to wannan sura kamar yadda muka karanta a jiya dukkanta dukkanta a madaniya ce Allahumma sai ita aya da muka karanta wadda Allah yake cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا ita wannan ta sauka ne a filin arfa a filin arfa a hajjin ban kwana na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam anan ta sauka hukunce hukunce ne a cikin wannan sura akwai hukunce hukunce akalla guda goma sha takwas a cikin suratul ma'ida wanda yake babu wasu waje da zaka same su a cikin alkur'ani to to Allah madaukake sarki bayan mun tsaya aya ta hudu ne ko yau za mu tashi aya ta hudu a cikin a cikin wannan sura na bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكذبين تعلمونهن مما علمكم الله
uku da ta gabaci wannan aya Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa Allah madaukakin sarki ya haramta cin mataccen wato dabba an haramta idan dabba ta mutu ba za a ci ba a sai wanda hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka gaya mana su ko sun an mutu ko sun mutu za a ci irin su kifi sa'annan an haramta mana cin jini mabi wuka sa'annan an haramta mana cin naman alade sa'annan duk wani abin da aka yanka da sunan wani ba Allah ba an haramta mana cin shi sa'annan an haramta mana wato mahaƙararriyar dabba wanda aka matsare ta ko ta matsare kanta ta mutu ita ma ba za a ci ba haka nan an haramta mana dabba wanda aka buge ta bugu yasa ta mutu ita ma ba za a ci ba sa'annan an haramta mana dabba wanda ta hau wani tudu ta fado ta mutu ita ma ba za a ci ba sa'annan an haramta mana dabba wanda aka soke ta har wani ya tambaya akan raƙumi muka ce a shi raƙumi sukansa yanka shi ne shi haka aka ce shi ne yankan sama na sa'annan wato duk abinda wato za kanya suka ci suka rage ba za a ci ba sai dai abinda aka yanka sa'annan au yanka da ake wa gumaka Allah madaukake sarki ya haramta mana ba za a ci ba sa'annan Allah ya ce duka waɗannan yanke-yanke duka cin su fasikanci to shi ne sai Allah maɗaukakin sarki bayan ya faɗi waɗannan abubuwa da sauransu sai sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam sai suka zo suna tambaye shi to yanzu sun ji me aka haramta musu me ye kuma aka haramta musu to shi ne sai Allah maɗaukakin sarki ya ce yas'alunaka ma za uhilla lahum suna tambayar ka me aka halatta musu wato sun ji wancan an ce haram haram kar a ci to menene aka yadda a ci to shine sai Allah madaukakin sarki ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam kul ka ce musu uhilla lakum tayyibat duk wasu dadaran abubuwa an halatta muku kenan kana iya cewa komai a duniya halal ne sai abin da shari'a ta hana ci na komai domin ka tsaya abubuwa ma wani baka san su ba da haka in dai abu ne ana ci amma sharaɗi ya zama ɗayi ba mai daɗi kaga duk abin da yake bai da daɗi shari'a ya hana in an ce daɗi ana nufin duk abin da zai cutar da kai da lafiyar ka to ba ɗayi ba ta duk abin da zan kacci zai cutar da kai to ba a kiran shi ɗayi ba dan mummunan abu ne to duk abin da yake mai kyau ne to halal ne sai Allah madaukake sarki ya ce wa ma allamtum min aljawari da kuma abinda kuka wato sanar na daga wato dabbobi waɗanda suke yin miki wajen yin farauta wato an kira su jawari wato dabbobi masu yin miki saboda kare ka suke shi ya kama dabba sai ya cije ta na sai ya yakushe ta sai ya ji mata rauni haka nan shaho na ka aike shi ya kama dabba shi ma sai ya na shi yake kiran su jawari masu yin miki ga abin da aka aika su su kamo ko su kamo Allah madaukakin sarki ya ce mukallibi na kuna sanya su yin farauta tu'allimuna hunna mimma allamakumullah kuna sanar da su abin da Allah ya sanar da ku shi yasa zaka ji malaman tafsir suna cewa kare malamin kare ma'ana karen da aka koyar da shi farauta me ake koya musu ba wani bane ana koya musu kuma ba a yin farauta sai da malamin kare yawa wanda za a ce masa tsaya ya tsaya za a ce dawo ya dawo wanda in ya je ya kama abin ya san ba nashi bane ba ci zai yi ba na nuhu ya san aika ne na mai gidan shi ya kama da aka danne shi zai yana jiran ma har wani haka yana walga da mai ga mai gidan ya iso da wuri ba dan ya zo a raba shi da abin da da ya kama da haka waɗannan shi ne mukallibi waɗanda an koyar da su an koyar da su abin da za su sun sani duk wani karen da ba a koyar da shi ba in ya je farauta ba a ci idan aka yi bismillah aka sake kare sai aka je aka same shi da wani dan uwan shi wani kare sun kama dabba shi ta ma ba za a ci ba ina nuhu ya ga wani dan uwan shi yana gudu zai bi da shi ma ya taya shi suka ko kashe ta saboda idan suka kama ta ko ta mutu za a ci in dai an sake kanin da bismillah za a ci amma idan kamar yadda hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wani hadisi kuma ya faɗa akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan aka kama aka ga aka samu abin farauta aka samu dabba ta ci ta ci abin to manzala ya ce karkaci saboda wata kila ba kai ka kama ba wato yunwa take ji kawai kuma ka sake ta ta samu nama ta ci kayanta duk da cewa shi sabani ne na malamai a wasu na cewa za a ci ko da ta ci ɗaya bisa uku ma na dabba matuƙar an sake ta da bismillah kama an ka duba in har ta ci bisa uku ɗaya bisa uku kai kuma mai za ka ci siyawun kare za ka ci kenan da sauransu to Allah madaukakin sarki ya ce fakulu ku ci min ma amsakna alaikum daga abin da su kai abubuwan farautar da kuka sake ya Allah kare ne ya Allah shaho ne ya Allah akwai wasu masu farauta da wasu dabbobi indiya an koyar da su duk ya halitta don su kama musu abin farauta to in dai sun kama muku bayan kun sake su da bismillah to Allah ya ce ku ci kayan ku amma wa zikru smallahi alai idan za ku sake su ku ambaci sunan Allah so da ka ga abin farauta za ka ce bismillah sai ka sake karam to kaga idan ya je ya kamo ma ka san kai ya kamo ma da haka za ka ga sun kama saboda kare yana jin yana jin training yana koyon abubuwa kuma yana iyawa eh in ka ga masu koyar da kare sai baka mamaki kamar dan adam akwai inda suka koyar da kare har aika yake zuwa eh za ka gani ana koyar da su irin waɗannan dabbobi za ka ga suna iya yin abubuwa kamar yadda ake koyar da shahu yana iya karatu duka Allah ya musu wannan wato baiwa na koyon abin da za a koya musu kuma su iya Allah madaukakin sarki ya ce wattaqulla kuma ku bi Allah da taqwa inna Allaha sari'ul hisab Allah mai gaggawan hisabi da yawa da haka da haka abi Allah da taqwa na'am
اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين
Allah madaukake sarki ya ce al-yawma a wannan ranar da Allah ya saukar da wannan aya Allah ya ce uhilla lakum tayyibat an halatta muku da hadadan abubuwa halalle ku ci wada amul ladina utul kitab abincin waɗanda aka ba wa littafi sune yahudu da nasara Allah ya ce hillul lakum halalle ku ci wada amukum hillul lahum abincin ku wato halal ne ku ba su dan su ba hillul lahum ba su ba ruwan su da wanne ne halal na wanne ne halal shi yasa malama suka ce fassarar sa wada amukum hillul lahum shine abincin ku halal ne Allah da ku ba su ku musulmi dan ko ake magana da ku za ku iya ba su abincin sai Allah madaukakin sarki yace wal musanatu minal mu'minat ga katangaggu daga cikin mata mu'mine halal ne ku aure su sa'annan wal musanatu minal ladina utul kitab da kuma katangaggu daga mataye waɗanda Allah ya ba su littafi wato suke cikin ahlul kitab waɗanda aka ba littafi min qablikum kafin ku wato su ma kenan ya halatta ku aure su an samu sahabbai da suka aure wato ahlul kitab duk da cewa sabani ne a cikin sahabbai imamu shafi'i a cikin waɗannan mazhaba guda hudu shi sharaɗin da ya sa na ahlul kitab shi ya sa daman ba zai cika ba shi yasa za ka je ƙasa'an a masabar shafi'iya ba ka auren halin kita saboda mai sharaɗin da ya sa shi ne duk wanda za ka aura a matsayin halin kitab sai ta zama danginta duka ba wanda shigowa addinin ya yi a kan gane asalinsu halin kitabi ne kuma tun kamun aiko manzon Allah to kaga nan ina zaka samu ta na yana da wahala da ka sharuɗan na Imam Shafi'i shi da man zaka ji fatawa babu ko kuma hatta a cikin wato magabata wasu ma tun daga kansu sayyidina Umar radiyallahu anhu akwai inda suka rubuta wa gwamnoninsu wasiƙa suna ce musu idan yanzu kuka je kuna auren ahlul kitab to ƴaƴan musulmi kuma wa zai aure su musulunci ya yarda a auri musulmi musulmi ya auri ahlul kitab amma ahlul kitab namiji a yarda ya auri mata musulma ba yana cikin abin da suke tambaya wai me yasa musulmi musulunci yace mu musulmi mu aure ahlul kitab amma bai yadda wato matanmu su su aure ahlul kitab ba aka ce musu ai amsan wannan mai sauki ne abin da yasa musulunci yace mu za mu yi aure ahlul kitab mu in mun aure su ba za mu cutar da su ba saboda ba za mu zagi annabinsu ba mu mun yarda da annabi isa alaihi salam a matsayin annabin allah na a matsayin annabin allah ba musulmin da yake zagin annabi isa ba musulmin da zai faɗi wata magana mara kyau a kan annabi isa amma su ba su yarda da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma duk inda aka yi aure mata ce a ƙarƙashin miji ka ji da ni kuma abin da ake sa ran duk da cewa yanzu mafi kyawun masu auren ahalin kitab yanzu kawai yan amore ne ina nuhun ba su da wata manufa akan auren ahalin kitab akwai waɗanda za ka ga auren su ga ahalin kitab jihadi ne na nuhun sun yi suna da wata manufa suna so su jawo su na wata za ka ga irin wannan in aure ta ta zo ta musulunta danginta ma duk sun musulunta kaga wannan ai da'awa ce riba ce amma na yanzu kawai shi shi ne ya ga ahalin kitab ba a jima ba ma shi kai sai ya zama ahalin kitab din so guda nawa aka yi wallahi an yi da yawa ba ɗaya ba biyu ba ba a jimawa shi kai sai biyu ya zama ahalin kitab kaga an yi kenan an huta eh wani kuma ya yi kokari ya ciccije ƴaƴan shi zai zama ahalin kitab ka barna kai maimakon ka zama sanadiyyar karuwan al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai yanzu ka zama sanadiyyar masu zagin Allah karuwansu a duniya in kamar yadda nake faɗi in mutum ya duba a halin yanzu da can babu matan ina jin kalmar mata na da wahala ko a nan Najeriya duk ɗan shekara dan dai saurayi ire-iren mu wanda bai daɗe ba ya sani wanda bai wuce shekara hamsin na misali a duniya a ya san lokacin da mata suke da wahalan samu ni na san lokacin da budurwa ɗaya sai ka ga mutum goma na neman ta kuma kowa nema na gaske har da zuwa wajen malami a taya shi addu'a ina nuhu dan ya samu za ka ga an kawo an kawo toshi a wajen budurwa ɗaya guda bakwai kwalla bakwai daban-daban kuma kowa na kiyamun layi Allah ya sa shi ne amma kaga yanzu fa ne yanzu su suke kiyamun layi no magana ta gaskiya yau yanzu su suke yin kiyamun layi Allah ya kawo wanda zai aure su saboda an Allah ya canza lokaci a Abuja nan Abuja akwai ƴan mata masu yawa yawan ya wuce hankali suna bukatar aure amma katin na abuja ba a yi musu hanyar da za su samu aure ba ba a kuma ɗauko hanyar ba ko manya suna kallo ana ta tafiya kuma wani abin da nake faɗa ba fata ba amma musifarsa da tashin hankalinsa sai wasu shekaru nan gaba saboda ‘yan mata dai ƙara aihuwarsu ake kuma ƙara yawa suke kuma in kana son ma ka ji wannan karatun in ka san wani mai aiki a asibiti a wajen aihuwa ya ba ka rekod na wata guda in haihu maza nawa ne mata nawa ka ji ka ji na shekara ka gane ko in an tashi a firamare ka je ka tsaya kawai ka ga 'yan mata nawa ne 'yan maza nawa ne suka taso za ka gane cewa abin yana bukatan masu ilimi magabata masu hankali su zauna a sake lale ai kun gane lalen da za a sake a sake lale a fahimtar da samari da 'yan mata cewa auren ibada ne kawai wanda Allah ya bata miji ba tare da tsawalawa ba a yi haƙuri a yi aure domin wasu ƙasashe da ba su yi irin wannan ba za ka je ka samu budurwa ɗan shekara hamsin yanzu maganar nan da nake ma akwai ƙasashe da budurwa ce ba ta yi aure ba shekaran ta hamsin na to ga su saudiya suna ciki budurwa shekara sittin mace budurwa kuma ina nan ka gani kuma ba wani abu ne ya sa rashin wannan tsari amma wallahi akwai kasashe da suka yi tsarin kuma yana amfani yana amfani saboda me in mutum ya gane cewa manufar rayuwa shine kawai ya zaka bauta Allah mutum ya gane cewa kuma duniyar nan an zo ne ana so a samu a lallaba a bauta wa Allah a fice a tafi shine kawai kayi nasara ba yana nufin sai ka yi abubuwa ko ka tara abubuwa ko ka yi abubuwa shine manufar rayuwa ba idan aka gane wannan za a samu sauƙi wani malami da wannan nan yake tafsiri da wani ya tura mu wanda suka yi yake faɗan lissafin lissafin 'yan mata na masu lesbianism da mazaje masu liwaɗi ya ce census ne suka yi suka bincika idan ka ji lissafinsu a jihohin sokoto da jihohin kebbi wallahi sai hankalinka ya tashi hajja matayen aure kuma kasan dai zai wuya malamin nan ya zo ce yana faɗan ƙarya ga al'umma dan dan wajen ne yin yadda kaga kenan al'umar idan mutum ya kalli ya ji maganan hankalinka zai tashi amma za ka gane cewa lalle lokuta da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na tashin duniya tabbas sun taho eh sa'an cewa zamanin rikicewan duniya ba lalle yayi duk yanda kake tunanin abun an wuce nan duk yanda kake tunanin yadda abubuwa suke duk an gota wajen sai ka ga to wannan fa a cikin al'umman manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ake magana to ya wasu wanda su ba ma musulmi ba su kuma me za su ringa yi wannan al'umman annabi sallallahu alaihi wa sallam abin akwai daga hankali wallahi tsakanin yan mata kuma abin da yake takaici da suka yi na wannan shekarar suka bari sai nan na wata shekara sai ya zama number na na waɗannan masu barnan yana ninkawa ai ku gane Hausa da aka yi aka diska bin diddigi na wannan shekarar misali aka samu a wannan shekarar dubu uku wata shekara sai a samu dubu bakwai to kaga shekara na gaba nawa za a samu shekara na gaba nawa za a samu kuma ɗan al'umma ka tarin ga tafiya ina za a je Allah madaukakin sarki ya sauki kaga yana daga cikin abin da nake faɗi na sama al'umma mafita akalla dai in mata ta yi aure an ɗan rage wata musiba shi ma saurayin ya aure an rage wata musiba eh an an an an dan rage tafiyar amma kan lalle akwai bukata a yi gyara eh a yi gyara masu manya su zauna eh a kira iyaye a zauna sa su a hanya eh a yi abubuwa wasu jihohi da suka ji suna a wato yin auren auren jama'a ne ko ake kiran shi ya ake yin an tara aure da yawan nan na a ai auren ko zaura a aure ne ai ko wuraren da ba zaurawa bane auren gata ko to auren da taimako yana da kyau yana da kyau don yanzu akwai waɗanda ga saurayin yana son aure ga yariyar tana son aure amma kudin da za su yi aure ne ya hana su aure kuma kudin ba a san da za a samu shi ba kuma yana son da tana son shi ta kun ga akwai barna akwai barna kenan da za su yi haƙuri su ɗan yadda da kaɗan don yanzu abin da yake damun kenan a yadda da kaɗan kuma samarinmu samarinmu su yi haƙuri in ka gama makaranta ba sai kayi aikin gwamnati ba eh samari su koyi sana'a sana'an nan koda naira goma goma take baka a rana wallahi kafi wanda baya aiki wannan karatu ya kamata mu yi ta wa juna ba maganan mutum sai ya gama makaranta wai sai ya samu aikin gwamnati amma wuce wajen ne an wuce al'ummar ta wuce wannan kaga mutum ya zo abuja yana neman aiki shekara talatin yana yawo takalminsa duk ya cinye wai har kafin ɗin ya tsufa fa har ya soma cinyewa wai yana neman aiki ka duba duk ayyukan da ake yi a kusa da angonmu na ga wani da ya rabe ne digiri ne da shi digiri mai kyau amma da ya zai rasa aiki sai ya bude wajen yin kosai kosai kaga lalar na dariya ko in ka ce yi ba zai yi ba ke amma yanzu magana da nake ma masu mashin delivery suke zuwa suna sayan kosai ana kaiwa wurare ya zama mai arziki da kosai amma tabbas dariyar da ya da gaske ne saurayin mu ya gama jami'a ka ce zai yi kosai na nuhun akwai rigima akwai rigima ba zai gane ba abin da ya ta faruwa a garuruwan mu kenan irin su jos irin abin da ya ta faruwa kenan za ka ga samari ba sa aiki kawai sun yi ado sun yi gaya sun zauna idan ɗan cirani ya zo ana masa kallo ana dariya ana ɗan cirani kamun ka an kada biya cinye rani kuma ya bar su cikin iko Allah da wannan cirani wani zai zo ya sai gauta yana sayarwa a hankali a hankali wani zai zo yana yin shayi wani zai zo yana abin nan su ne za su yi ta taruwa a wajen shi ba ana ɗan cirani ya zo amma kana nan hakan sai ka biya sai kuloti kana nan aji sai ka ji ana ya gama ginin gidansa sai aure muduwar da suke nema ita zai aura a lokacin ya zama ba dan cirani ba dan ya riga ya cinye rani haka yake ta faruwa zuwa nan da ka ga dole ne a yi kira ga samari su daina rena sana'a wallahi musiba ce da ake fuskanta su samu hanyoyi da za su samu ko manya ya kamata su yi mana su yi mana jagora a samu 'yan ƙananan sana'o'i a sa yara suna yi suna ɗan samu nan garin ba a yi kuma akwai yara da yawa wallahi da yawa samari da yawa suna zaune ba abin da suke yi kawai kowa sai dai yana jiran ya aiki yana jiran ya gama makaranta ya aiki kai hatta karatun ma da ake ya kamata manya su yi- su zauna a je a canza shi kai karatun ma da ake yi a canje karatu a dawo karatu na na aiki wallahi wasu kasashen haka suka yi yaro daga firamare zaka ga firamare da ake koya mar ya yana buge-buge da guduma haka zai gama firamare ya iya yin kujera kamin ya gama firamare ya iya abubuwa bare ya je sakandare so sai ya zama injiniya na gaske yawa ba injiniyar da ko a shara ba zai iya yi ba mu ne muke da profesa wanda ko a shana bai iya kera amma tun za ka ga yaron firamare ya iya abubuwa wannan wannan shi ya kamata wannan al'umma ta wakanta kuma wallahi musamman mutanen arewa da mu ne muka fi bukatuwa ga wannan mu ne muka fi bukatuwa mu canza tunanin da ake ciki ya zama kowane yaro yana tashi yana ɗan abin da zai sa a bakinsa yana iya samun abin da zai yi kuma wannan shine ma tarbiyyar musulunci shi yasa kaga annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tashi maraya babu abin da Allah ba zai in yana so ba zai sako wa manzo sallallahu alaihi wasallam da shi ba amma Allah madaukakin sarki ya sa shi yana kiwo ana biyansa ya sa shi yana yana kasuwanci ku duba aiki da yake kansa amma Allah ya yi sa shi haka ne dan mu dan mu yi koyi da shi eh kowa ya tashi yayi yayi yayi yayi abin da zai yi na neman yanda zai zai zai rike kai shi zama mutum ya zauna baya komai sai dai ya ringa roƙon mutane wannan ba ɗabi'ar musulunci ba ne wallahi wannan ba ɗabi'ar musulunci ba musulunci ko kaɗan mai koyar da haka ba wannan ba ɗabi'a ba ce kuma idan mutum ya zama haka roƙo kawai zai ringa yi yana cin abinci ya sani haram yake ci eh haram eh kar kuma wasu su ji haka su daina taimakon mutane yawwa ba wai kowa ne yake cin haram ba akwai wanda lalle in ya zo neman taimako musulunci ya ce a taimake shi suna nan ba kowa ba amma dai mutum har kawai lafiya lau na nuhun ya ƙi komai ya zauna yana jin haushin mutane yana rigima da Allah da mun rigima da Allah shi ya kyakki komai baya komai baya samu kuma kai in ka samu yana jin haushin ka haka suke in ya kalle karar shi ya baci don bai kai ka je ka samu wannan ba daidai ba ne rigima da Allah ne da haka wajibi ne akan kowa ya tashi ya yi abin da zai yi na na neman yadda zai yi ci abinci eh amma tafiyar da ake yi irin ta dan nan Allah lokacin ya wuce lokacin ya wuce kuma nan gaba duk kowa zai gane haka wanda bai gane ba amma da yawa ma sun so mu gane tunda babu aiki eh gwamnatin ba ta da aikin da za ta ba mutane eh ita ma su ma su ma su ma turawan da suka tsago duk irin yanayin karatun wanda yake bibiyar su ya gane sun canja salon tafiya yanzu turawa ba sa ɗaukar mutum saboda yana da certificate aiki suna ɗaukar shi ne kawai abin da zai iya musu ina nufin aikin da zai iya ƙwaƙwalwar da yake da ita zai me zai iya ko bai da certificate sai a baka aiki in an ga za ka iya shi yasa ka ga wato masu masu masu basira a cikinmu da sun gane intellectuals na gaske a cikin mu sai su lallabo su dauke su haka suke su je su rike su suna ta amfani da su na san yaro a jos shi ya kera kamara ta daukan hoto da kanshi da kayan abubuwa na gwangwanaye kuma tana daukan hoto wajen shekara talatin da wani abu musamman wasu suka zo daga kasan waje ana neman gidansu ban san lokacin aka ce ai ya tafi yana amerika har yau bai dawo ba saboda ne kaga Allah ya san kamarorin da suke zuwa daga can koma shi yake mana ah ai ne da wuce haka ba eh za su je an ce sun bashi gida da komai jin daɗi amma an ɗauke shi aiki yayi zai ringa musu aiki kaga kenan mu kuma nan ikon Allah ko da yake ba wai ina faɗan dan ban sani ba ne na san cewa muna da obstacles masu yawa na hana mu yin abin da ya kamata ne na sani wasu abubuwan in namu ya taso zai yi da ganga ake dakushe shi saboda ba a so ba a so yi akwai yara da Allah ya ba su basira sun yi kere-kere da an nuno su a FDA shikenan sun bace ba za ka ƙara jin labarin su ina nufin ba za ka taɓa ganin wai gwamnati ta rike su ta taimaka musu irin waɗannan yaran akwai wanda wallahi da yanzu suna ƙera jirgin sama duk Allah ya bamu amma sai ka ga abin ya zama wasa wani za ka ga abin da yake nema ya yi jari bai wuce miliyan biyar ba amma da an gama sai ka ji an fitar da labari shi kenan ya zama tarihi ya shiga cikin tarihi eh sun fi son mu yi ta samun 'yan rawa sun fi so mu yi ta samun 'yan ƙwallo eh sun fi son mu ta samun shirme a cikinmu kuma da gangane wanda ya kalli programs da suke yi a talabijin da wani promotion na abubuwa da suke yi ai za ka gane cewa gaba ɗaya mutanen afirka ma an ɗauke mu wasu iri inda za ka ga wai an nuna mu muna da basira muna da wayo shine wajen rawa da kiɗa za ka ji da an fito cewa wani intellectual a afirka sai ka ganshi ya iya rawa ya koya yara da yawa rawa ya iya waka ya iya kada jita amma su din za a nuno su sai a ce ma ya iya hada nukiliya ya iya yin abubuwan kwamfuta ya iya su ne masu basira a cikinsu me sunan tim din america na kwallo ne jama'a tambaya nake a'a ni ban taɓa ba tambaya nake jama'a nake me sunan tim din America na kwallo kun ji kun yi turus ai abin da ya sa yanzu inda Barcelona ta ma ai da za ku faɗa inda su fa'i guda ya da tuni an faɗa ai in gaya ma dalilin da ya sa ba su da shi saboda shirme ne ka gaya wa kowa wannan na rantse da Allah da abin kware da tukin su ya na kowa a duniya haka ne ai da tukin su ya na ko ina a duniya na a da gangan suke ba abin da za su yi lullu Allah ya sun fi ka sanin kwallo sun san amfaninsa sun san inda ake sun san inda za ka kare duk ko masu ƙwallon ma mun ga inda suke karewa kowa ya san iyaka suna da iyaka sun sani kuma sun san cewa ita ƙwallon barna za ta yi wa al'umma ai barna take mana yanzu yaran da sanadiyar ƙwallo ba su yi makaranta ba Allah kaɗai ya san yawansu wallahi sanadiyar bol su ba bol ɗin su ba karatu sun waye gari babu ko ɗaya babu kaga damun manufar da suke nema ke to suna nan da yawa amma duk abin da ka sani na kwarai ne ba za su bari a sha gaban su yawa to suna nan abubuwa haka haka haka wannan da nake ce wani na ce ka san me yasa ka lura cewa a Najeriya in za a ba da shugabancin wajen kwallo musulmi ake ba na shi ka san ba wai ba wai ba wai ba wai zaben ne yake zuwa haka ba ku lura da shugabancin harkan wasanni ku lura da kyau me sunan wajen kwallon nan ne yanzu a national sport commission wai shugabancin yanzu na to kaji shehu eh kaji ba ni ba ba ya ma ni shehu eh irayen waɗannan abubuwa Allah ba wai ba ba ba ba coincidence bane a'a wallahi abu ne da gangan shiri ne shiri ne saboda akwai manufa da ake cimma ko manufa da ake cimma kuma suna cimma abubuwa da yawa za su zaman faruwa yake yi amma fara shi ake yi yin sa ake yi saboda ana son a cimma wata manufa eh da haka mu ma dole mu kula domin alkur'ani ya yi kira ga musulmi ya zama mai lura ya zama mai hankali ya zama mai nutsuwa ya zama mai kallon abubuwa kallo irin na basira ta yadda in ma raga aka samar da ya shiga sai ya kauce ba zai shiga ba sai ya wuce ta gefe a samu a gama na kaji ko na'am ba su ma iya ba to kaji abin da lakta yake cewa ko so a asibiti yanzu in za su ɗau mutum aiki abin da ya iya kawai ake ɗaukar shi aiki a kai wato kaga kenan su ma sun so ma kwaikwayon can waje kuma haka ne gaskiya saboda hatta yanayin karatun akwai wanda ai suke da certificate ba su iya abin ba yanzu ana ana sayan certificate eh da yawa sun sayi certificate ne ba san me za su yi da shi ba kawai sai dai suna suna da girma suna da babban takarda amma aikin an zo sai ka ga babu shi ba shi yasa gidaje suke ta rushewa ba injiniyoyi wanda ba su ba su iya gini ba amma kuma suna da certificate su zo su har hada ma gini an jima kawai sai ka ji rugumi ya zubo haka ne yake faru sai ka samu wani kuma bai da certificate amma ya ma gini na gaske haka ne yake saboda ya koya ya iya ya ka abubuwa da yawa dai sai mu yi kokari mu canja Allah madaukakin sarki ya shirye da mu to Allah madaukakin sarki ya ce da kuma wato idza ataytum hunna ujurahunna amma duk wannan aure da yake za a aure wato ya katangaggiya da ahlul kitabi katangaggiya Allah ya ce amma idan kun ba su sadakin su duka za ku aure su musulmi kuna masu aure gaira musafihin ba kuna masu zina ba wala muttakhidhi akhdan ba kuma kuna riken wato kawaye ba ko abokantaka ko kace girlfriend an bu gane girlfriend ko yawa to musulunci ya hada ka san da boyfriend da girlfriend musulunci bai san su ba ba babu girlfriend a musulunci babu boyfriend abinda musulunci ya sani kawai da an ganka ka je wajen mata to kana neman aure ne za ka yi aure ta musulunci ya yarda ka je ko musulunci ya faɗi tsarin da za ka yi wajen neman aure ka nemi iyayenta ka nemi waliyinta a baka izini ka nemi aurenta tana son ka a faɗi sadaki ka biya a ɗaura aure abinda musulunci ya tare ne amma kawai ga wani ga wata wai abokai a babu eh ba wani wannan abokantaka saboda waje ne da shedan yake baje kolinsa waje ne da yake sa ake ta fasikanci eh kuma aka gyara fasikanci fasikanci ya zama gyararre tsararre za ka ga mutum kato ya dauko yarinya wai wai classmate din shi ne shine ta zo za ta masa weekend baban su yana gani maman su a ce ai yar ajin su ne to sanni da zuwa sai da shike a gidanku eh haka ne shi ma in ya tashi sai ya tafi can gidansu na maman ta zama sanni da zuwa ai a ce ai classmate din ta ne a bashi abinci shikenan ya zo weekend ne a gidan kawarsa ita kuma ta zo wuce a gidan abokinta kai da ji wannan kasan ai shedanci ne eh haɗaɗɗen shedanci ne ƙararren shedanci ne haramun ne eh Allah madaukakin sarki abin da ya sa musulunci shine keɓancewa kawai tsakanin wanda yake muharramai haramun ne musulunci bai yarda ba eh wannan ba ba daidai bane Allah madaukakin sarki ce to malumar tafsiri suka ce da aka yi wannan da Allah ya bada umarni cewa wato za a yi auren halin kitab to shine ahlul kitab din suka ji suna cewa aikin da Allah musulunci ya ce a aure su kenan Allah ya yarda da addini kenan musulunci ya yarda da su to shine Allah yake cewa a'a wa man yakfur bil iman wanda duk ya kafirce wa imani ko da an aure ta dai ba ta zama musulma ba to faqad habid amalu aikin da yayi duka ya lalace sa'annan wa huwa fil akhirati min al khasirin alayra yana cikin tababbu da ka koda ahlul kitab ta aure musulmi dai ba ta musulunci ba yaro ta ce shine magana Allah ya kiyaye
ya ayyuhal ladina amanu قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائب أو جاء أحد منكم من الغائب أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون
dangane da yanka na ahlul kitab yadda musulunci ya ce a ciyar kansu kenan ba mu da wani abin da za mu iya yi a kan ta yaya suka yanka yaya suka yanka mahaƙuri shi suka yi ya mutu a a bugun shi ya yi na kai dai ahalin kitabi ahalin kitab in ya baka abinci Allah ya daka ci shike da in kana kokonto in za ka ci sai kai bismillah shi yasa a irin yanda ake raye yanzu in inda wajen ake cin abinci in dai garin musulmi ne to kawai in ka je inda za ka ci abinci aka sa maka nama sai ka ci kayanka ka idan kana da kokonto in ka dauka ka ce bismillah na nufin za ka sa a baki sai a wuce wajen saboda shi ne zai fi wa kowa sauƙi musulunci ya sauƙaƙa abubuwa don wasu abubuwan ba za ka san su ba ba za ka san yadda aka yi ba na taɓa ganin wani soja in shi haka yake rike zakara sai ya dau adda sai kil sai ya kille wuyan yake rike sai ya kille sai gangan jikin ya waɗi yana ta birgima haka yake yanka hazin shi kuma kaga ahalin kitabu in ya gama ya dafa in an kawo za ka ci na? a sai ka ci ai ko a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaba Abdullahi bin Umar shi ai tun daga kan auren su ma shi cewa yayi fa shi ba zai aure su ba dan shi bai ga ƙarshen shirka ya kare a wajen mutumin da yake Allah dan Isa dan Allah ne ce ai shi an kore an kore shirka ya ce kuma can Allah maɗaukakin sarki ya ce kar a wuri mushrikai ya ce kuma tun da sun ce ɗan Allah ne na ai ka gai mushrikai ne to amma aka ce masa a Allah maɗaukakin sarki ya san wannan ya san suna faɗin haka ai wasu abubuwan sun faru tun kamun zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai ba bane suka ce Allah Allah uku bane ai qur'ani ne zai na ce musu wala taqulu salasa ai daman sun fada duk da haka Allah madaukakin sarki yace za a ci da haka in za ka ci ka ci in ba za ka ci ba ba a ci dole sai ka ci ba kar ka hana wanda zai ci na iya ci akwai hadisi na Abdullahi bin Mugaffal wanda lokacin da aka je a lokacin yakin haibara an kawo ganima sai ya samu wata gora da mai mai man dabba don su suna tara mai kaman kaki ne suna tara shi wanda ana tafiya da shi ma ana kusan kaman jagora ne na abinci idan kana da shi sai ka nemi biredi ina nufin duk inda ka zauna in ka dan narka shi ka samu miya to an kawo a cikin ganima sai ya ganshi sai ya wubi ya dauke ya rike shi haka ya ce ba zan san wa kowa ba ma yana wannan magana bai san manzo Allah na bayan shi yana ya rike shi haka yana kuma dokaciya ma kar wani ya ce ba wanda zai bawa ba wanda zai ba yana juyawa sai kawai suka hada wato ido da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya kama murmushi manzo Allah bai ce masa komai ba sai ya wuce wannan yana nuna kenan abincin nasu halal ne dan maluma suna kafa hujja da wannan cewa domin inda ba da haka ba da annabi zai ce masa karkace to zaka ki cin dabba ne ka ci kitsanta a kaga ka ci dabba ka ci ai da haka kuma wannan dauka da ya daman da kaji ana cewa ba a daukan kayan ganima banda abinci idan aka samu abin da za a ci halal ne duk masu yaƙi kawai su ci in suna jin yunwa ba a banda abinci wani abu ne da mutum zai boye shine aka hana amma an an samu ganima daman ka san kowa na son ya ci abinci don da abinci a ciki ya halitta kowa ya ci duk wanda ka samu kana iya kana iya ɗaukansa sa'annan a lokacin nan da aka buɗe khaibara mutanen khaibara sun kawo annabi sallallahu alaihi wasallama wato kyautan abinci kuma ya ci a nan ne ma wata mata ba yahudiya ta sa wa annabi sallallahu alaihi wasallama guba dafi a jikin karfatan akuya wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ci shi ya ci bai masa komai ba amma shi barra'u bin ma'ruf shi da yace ya mutu saboda barra bin ma'ruf aka kashe matan amma ba dan annabi ba sallallahu alaihi wasallam domin da annabi sallallahu alaihi wasallam cinyar karfatan har magana ta wa annabi sallallahu alaihi wasallam ce akwai guba a ciki na sai da ake tambayar mata aka ce a kawo ta ce ai ta sa ne ta gwada ta gani idan har kai annabi ne in ka ci ba za ka mutu ba ta ce idan ko kai ba annabi ne ka ci za ka mutu to kuma sai annabi ya ci sai bai mutu ba na eh bai mutu ba amma shi bara bin ma'aru shi da ya ci ya mutu wanda sakamakon nashi ne kisahi yasa aka kashe ta amma da annabi sallallahu alaihi wasallam kyale ta zai eh an yi masa abubuwa fiye da haka ba sallallahu alaihi wasallam shi ya shi ya bari to da haka Allah madaukakin sarki ya halatta akwai wata kabila da ake kiranta taglib su da ke mushrikai ne annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya ce ka a ci yankan su amma sauran duk ya ba da dama a ci yankan su ba a cin yankan arna ai an san arna ko marasa addini na marasa addini wanda ba su ba kirista ba su ba yahuda ba yahuda ba to su ba a cin ba a cin abin da suka yanka amma sauran za a ci to to shine sai Allah madaukaki sarki yace wato ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu sai mutane ko to daidai lokacin tsayawa sai mu tashi a kan yaron da zira abu عليكم السلام آمين نعم نعم صلى صلى الله عليه وسلم ya halarta ko bai halarta ba ya halarta ne ma na ya halarta in kai baka yi haram ba ko ko ba shine ya halarta ba to ya halarta da lazim ga abun magana can na'am amin amin Allah ya kara mana gaba daya amin. a jiya baka ji Allah ya haramta cin alade ba to ai okay to to da gane abinda ya kamata a sani shine duk abinda Allah ya haramta ko musulmi ya baka ma ai ba za ka ci ba ina nufi duk abinda Allah ya hana ko arne ya baka shi ko musulmi ya baka shi ba za ka ci ba ai shi an gama da shi banda alade Allah ya ya haramta cin alade ba a lura damar musulmi na zai baka alade kaga sai masu shi to amma abinda watakila ba a ji bayanin ba shi ne don an ce abincinsu ah in sun baka giya za ka sha ah to kaga ba za ka sha ba ai abincinsu ne su kuma da aka banda alade Allah ya hana mu sa'annan banda giya shi ma Allah ya hana mu sha so ana nufin abincin da aka halarta mana ci za ka iya ci kuma an ci abinci ana nufin har da yankansu eh ah yanzu dan wanda ba musulmi ba baka mangwaro an kaga baka da matsala na na alaikum salam amin amin dan gara muryar ne ba a ji na'am suna zikiri eh eh wasu abubuwa da sunan bauta gaskiya ne to saboda da yana bin yana bin yana bin mahaifiyarsa shi ai kaga a shari'ance duk abin da ake da shi na shari'a bai da komai bai da komai ina nufin na nauyi na shari'a daga in har da shi ne shi ba zai sa abin ne ta a makabartar musulmai ba dai ita ba musulma ba ce wallahu ala na'am sallu ala nabiyil karim allahumma salli ala اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وانا اكون ابليس فلا ما علم الناس لا تكناكم ان شاء الله يسال الناس ان شاء الله تعالى ان شاء الله
to alhamdulillah addu'ar da kuka yi na wanda aka sace alhamdulillah an ganshi kuma ya dawo Allah madaukakin sarki ya tsare mu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها رب يسر لنا أمورنا من راحة لقلوبنا وأبداننا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحياء منا والميتين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله